بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون al'amarin Allah ya zo don haka kada ku nemi gaggauto shi wato ranar alkiyama sarki ya tabbata a gare shi ya kuma ɗaukaka daga abin da suke tara shi da shi ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
yana saukar da mala'iku da wayi na umarninsa ga waɗanda ya ga dama daga bayinsa da cewa ku yi gargaɗi cewa lalle ba wani abin bauta sai ni to sai ku kiyaye dokokina
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ya halicci mutum daga maniyi sai gashi mai jayayya a fili والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
ya kuma halicci dabbobin ni'ima kuna da abin ɗumama jiki tattare da su da kuma sauran abubuwan amfani daga gare su ne kuma kuke ci ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون kuma kuna da abubuwan ado a tattare da su lokacin da kuke dawowa daga kiwo da kuma lokacin da kuke fita da safe وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم suna kuma ɗaukar kayayyakin ku masu nauyi zuwa garin da ba za ku iya isarsa ba sai da kyar lalle ubangijinku tabbas mai tausayi ne mai rahama والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون dawakai da kuma alfadarai da jakai ya halitta muku su don ku hau su kuma su zama ado zai kuma halicci abin da ma ba ku sani ba وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين kuma bayanin hanya madaidaiciya haƙƙi ne akan Allah daga kuma hanyar akwai karkatacciya da kuma ya ga dama lalle da ya shirye ku gaba ɗaya هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama daga gare shi ne kuma kuke sha daga gare shi ne kuma bishiyoyi suke sha wanda da su ne kuke kiwon dabbobinku ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون da shi ruwan yake tsiro muku da shuke-shuke da zaitun da dabinai da inabai da kuma kowanne irin ‘ya'yan itace lalle a game da wannan tabbas akwai aya ga mutanen da suke tunani وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ya kuma hore muku dare da rana da kuma wata taurari ma ababen horewa ne da umarninsa lalle a game da wannan tabbas akwai ayoyi ga mutane masu hankali وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون da kuma abubuwan da ya halitta muku a ƙasa masu launi iri daban-daban lalle a game da wannan tabbas akwai aya ga mutanen da suke wa'azantuwa وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
shi ne kuma wanda ya hore muku kogi don ku ci daddaɗan nama mai taushi daga gare shi ku kuma rika fito da kayan ado daga cikinsa waɗanda kuke ɗaurawa kuma ka ga jiragen ruwa suna keta shi don kuma ku nema daga falalarsa ubangiji don kuma ku rika godiya وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ya kuma sanya wa ƙasa turaku don kada ta rika tangal-tangal da ku da kuma ƙoramu ta hanyoyi don ku rika gane inda kuka dosa وعلامات وبالنجم هم يهتدون da kuma alamomin hanya da kuma taurari ne suke gane inda suka dosa أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون yanzu wanda yake halitta zai yi daidai da wanda baya halitta yanzu ba kwa wa'azantu ba وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم idan kuma da za ku kirga ni'imar Allah to ba za ku iya kididdige ta ba lalle Allah tabbas mai gafara ne mai jin ƙai والله يعلم ما تسرون وما تعلنون Allah kuma ya san abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون waɗanda kuma suke bautawa ba Allah ba ba sa iya halittar komai su ne ma ake halittar su أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
matattu ne su ba rayayyu ba ba sa kuma sanin sanda za a tashe su إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون abin bautarku abin bauta ne ɗaya sai dai waɗanda ba sa yin imani da ranar lahira zukatansu masu musun hakan ne kuma su masu girman kai ne لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ba shakka lalle Allah yana sane da abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa lalle shi baya son masu girman kai وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين idan kuma aka ce da su me ubangijinku ya saukar sai su ce tatsuniyoyin mutanen farko
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون wannan kuwa don su ɗauki laifukansu cikakku ranar alkiyama da kuma laifukan waɗanda suke ɓatarwa ba da ilimi ba ku saurara abin da suke ɗauka ya munana قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون hakika waɗanda suka gabace su sun shirya makirci sai Allah ya tumɓuke gininsu daga harsashi sai rufin ya rufto a kansu daga samansu azaba kuma ta zo musu ta inda ba sa tsammani ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين sannan kuma ranar alƙiyama Allah zai kunyata su kuma zai ce ina abokan tarayyar nawa da kuka zamanto kuna jayayya a game da su sai waɗanda aka baiwa ilimi su ce lalle a yau wulaƙanci da mummunar azaba sun tabbata akan kafirai الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون waɗanda mala'iku suke karɓar ransu suna masu zaluntar kawunansu sai suka ba da kai suna cewa ba mu kasance muna yin wani mummunan aiki ba a'a ba haka ba ne lalle Allah masanin abin da kuka zamanto kuna aikatawa ne فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين sai ku shiga ƙofofin jahannama kuna masu dawwama a cikinta lalle makomar masu girman kai ta munana وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين aka kuma ce da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah me Ubangijinku ya saukar suka ce alheri waɗanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyaukyawar rayuwa lalle kuma gidan lahira shi ya fi alheri madalla da gidan masu takawa جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين
aljannatai ne na jin daɗi za su shige su ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinsu suna da duk abin da suka ga dama cikinsu kamar haka Allah yake sakawa masu taƙawa الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون waɗanda mala'iku suke ɗaukar ransu suna tsarkaka suna cewa aminci ya tabbata a gare ku ku shiga aljanna saboda abin da kuka zamanto kuna aikatawa هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Shin akwai abin da mushirikai suke sauraro in ban da mala'iku su zo musu, ko kuma umarnin Ubangijinka ya zo, kamar haka waɗanda ke gabaninsu suka aikata, Allah bai zalunce su ba sai dai kuma kawunansu suka kasance suna zalunta.
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sai sakamakon mummunan abin da suka aikata ya same su kuma abin da suke yi wa izgili ya rutsa da su وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين waɗanda kuma suka yi shirka suka ce da Allah ya ga dama da ba mu bauta wa komai ba sai shi daga mu har iyayenmu da kuma ba mu haramta komai ba wanda bai haramta ba kamar haka waɗanda suka gabace su suka aikata shin akwai abin da yake akan manzanni in banda isar da aike a fili ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Hakika kuma mun aiko manzo a kowace al'umma cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisanci ɗagutu, to akwai daga cikinsu waɗanda Allah ya shiryar akwai kuma daga cikinsu wanda bata ya tabbata a kansa. To ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga yadda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance.
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين idan ma kana kwaɗayin shiryar su ne to lalle Allah fa baya shiryar da wanda ya ɓatar ba su da kuma wasu mataimaka وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون suka kuma rantsi da Allah iya rantsuwarsu cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba a'a ba haka bane alkawari ne a kansa na gaskiya sai dai yawancin mutane ba sa sanin haka ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين zai tashe su don ya bayyana musu abin da suke saɓani game da shi don kuma kafirai su san cewa su sun tabbata maƙaryata إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون abinda kawai muke cewa da abu idan mun nufe shi sai mu ce da shi kasance sai kawai ya kasance والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون waɗanda kuma suka yi hijira saboda Allah bayan an zalunce su lalle za mu shirya musu kyaukyawar rayuwa a duniya ladan lahira kuma ya fi girma da a ce sun kasance suna sane da haka الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون waɗanda suka yi haƙuri kuma ga Ubangijinsu kawai suke dogaro وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ba mu taɓa aiko wasu manzanni ba a gabaninka sai mazaje waɗanda muke yi wa wahayi don haka ku tambayi ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون mun aiko su da hujjoji bayyanannu da littattafai mun kuma saukar maka da alkur'ani don ka yi wa mutane bayanin abin da aka saukar musu ko sa yi tunani أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون yanzu waɗanda suka shirya mummunan makirci ba sa gudun Allah ya kife ƙasa da su ko kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa zato أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ko kuma ya kama su a cikin kaikawansu ba kuwa za su gagara ba أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ko kuma ya kama su a lokacin da suke cike da tsoronsa to lalle ubangijinka mai tausayi ne mai jin ƙai أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون Shin yanzu ba sa ganin abubuwan da Allah ya halitta kowanne iri ne, inuwowinsa suna bazuwa dama da hagu suna masu sujjada ga Allah suna kuma masu kaskantar da kai ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون abin da yake cikin sammai da abin da yake bayan ƙasa na kowace dabba da mala'iku suna yin sujjada ne ga Allah su kuma ba sa girman kai يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون suna tsoron Ubangijinsu daga samansu kuma suna aikata abin da ake umurtarsu da shi وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون Allah kuma ya ce kada ku riki abubuwan bauta guda biyu abin bauta ɗaya yake tilo to sai ku ji tsoro na ni kaɗai وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون kuma abin da ke sammai da ƙasa nasa ne kuma gare shi ake biyayya tutur shin yanzu wani Allah ne kuke yi wa taƙawa وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون kuma duk abin da kuke da shi na ni'ima to daga Allah ne sannan kuma idan cuta ta same ku to wurinsa kuke kai kuka ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون sannan kuma lokacin da ya yayi muku cutar sai a samu wata ƙungiya daga cikinku suna yin shirka da ubangijinsu ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون don su butulcewa abin da muka ba su, to ku ɗan ji daɗi a duniya sai dai ba da daɗewa ba za ku sani.
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون Suna kuma sanya wani kaso daga abin da muka arzuta su da shi ga abubuwan da ba su san komai ba, wallahi tabbas za a tambaye ku game da abin da kuka kasance kuna ƙirƙira.
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون suna kuma jingina wa Allah ‘ya'ya mata, sarki ya tabbata a gare shi, su kuma suna da abin da suke sha'awa na ‘ya'ya maza.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم Kuma idan aka yi wa ɗayansu albishir da ‘ya mace sai fuskarsa ta yi baƙi ƙirin yana cike da tsananin baƙin ciki.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون yana ɓuya daga idon mutane saboda munin abin da aka yi masa albishir da shi shin zai riƙe shi ne a wulaƙance ko kuwa zai binne shi ne a cikin ƙasa ku saurara abin da suke hukuntawa kam ya munana للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم waɗanda ba sa imani da ranar lahira suna da mummunar siffa Allah kuwa yana da maɗaukakiyar siffa kuma shine mabuwayi mai hikima ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون da kuwa Allah yana kama mutane da laifukansu ne to da bai bar wata dabba mai tafiya a bayan ƙasa ba sai dai kuma yana saurara musu ne har zuwa wani lokaci ƙayyadajje to idan ajalinsu ya zo ba za su jinkirta daidai da sa'a guda ba kuma ba za su gabata ba ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون suna kuma sanyawa Allah abinda suke ki kuma harsunansu suna bayanin ƙaryar cewa suna da mafi kyan sakamako ba shakka lalle suna da sakamakon wuta kuma haƙiƙa su waɗanda za a bar su ne cikin ta hal abada تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم wallahi haƙiƙa mun aiko manzanni zuwa ga al'ummun da suke gabaninka sai shaiɗan ya ƙawata musu ayyukansu kuma shine majibincin al'amuransu a yau kuma suna da azaba mai raɗaɗi وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kuma ba mu saukar maka da littafi ba sai don ka yi musu bayanin abin da suka yi saɓani game da shi kuma shiriya ne da rahama ga mutanen da suke yin imani والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Allah kuma ya saukar da ruwa daga sama sai ya raya ƙasa da shi bayan mutuwarta lalle a game da wannan akwai aya ga mutanen da suke ji وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين lalle kuma kuna da wata izina a game da dabbobin ni'ima muna shayar da ku da abin da yake cikin cikunansu mai fitowa ta tsakanin uwar hanji da jini nono tatacce mai daɗin kwankwada ga masu sha ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون daga kuma ‘ya'yan dabinai da na inabai kuna yin giya da shi da kuma arziki mai kyau lalle a game da wannan akwai aya ga mutanen da suke hankalta وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Ubangijinka kuma ya kimsa wa ƙudan zuma cewa ki gina gidaje a duwatsu da kan bishiyoyi da kuma rufin da mutane suke yi.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Sannan kuma ki ci daga kowanne ‘ya'yan itace kuma ki shiga hanyoyin Ubangijinki, horarru gare ki, abin sha mai launi daban-daban yana fitowa daga cikin cikinta, a cikinsa kuma da akwai waraka ga mutane, lalle a game da wannan akwai aya ga mutane masu tunani.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير kuma Allah ne ya halicce ku sannan kuma shi zai kashe ku daga cikinku akwai wanda zai zama tsoho tukub don kada ya san komai bayan sani lalle Allah masani ne mai iko والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Allah kuma ya fifita sashenku akan wani sashi a arziki waɗanda aka fifita ɗin ba za su ba da arzikin nasu ga bayinsu ba don su zama daidai a cikinsa shin da ni'imar Allah ne suke jayayya والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah kuma ya sanya muku matan aure daga jinsinku, ya kuma sanya muku ‘ya'yaye da jikoki daga matayen naku, ya kuma arzita ku da abubuwa tsarkaka, yanzu da ƙarya suke yin imani kuma suke kafircewa ni'imar Allah.
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون suna kuma bautawa wasu ba Allah ba waɗanda ba sa mallakar musu wani arziki a sammai da ƙasa ba za kuma su iya ba فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون kada kuma ku sanya wa Allah abokan tarayya lalle Allah yana sane ku ne ba ku sani ba ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah kuma ya ba da misali da bawan da aka mallaka ba shi da iko akan komai da kuma wanda muka baiwa arziki na gari daga gare mu to shi kuma yana ciyarwa daga shi arzikin a ɓoye da kuma sarari yanzu za su yi daidai to godiya ta tabbata ga Allah a'a yawancinsu dai ba su san haka ba ne وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah kuma ya ba da wani misali da mutum biyu ɗayansu bebe ne baya iya yin komai kuma ya zama nauyi akan mai gidansa duk inda ya fuskantar da shi ba zai zo da wani alheri ba yanzu shi zai yi daidai da wanda yake umarni da adalci kuma yana bisa tafarki madaidaici ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير كما ألا نيمة غيب نسمي دكسا al'amarin alkiyama kuma ba komai ba ne face kamar kiftawar ido ko kuma ya fi haka kusa lalle Allah mai iko ne akan komai والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ne kuma ya fito da ku daga cikunan iyayenku ba ku san komai ba. ya kuma sanya muku ji da gani da kuma zukata don ku gode masa.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون yanzu ba sa ganin tsuntsaye da aka lamuncewa tashi a sararin sama ba mai rike da su sai Allah lalle a game da wannan akwai ayoyi ga mutane masu yin imani والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Allah ne kuma ya sanya muku gidajenku wuraren hutawarku, ya kuma sanya muku gidaje daga fatun dabbobin ni'ima, kuna ɗaukar su ba nauyi a ranar tafiyarku da ranar saukarku, daga kuma gashin tumaki da gashin raƙuma da gashin awaki ya sanya muku kayan shimfiɗa da kuma kayan jin daɗi. zuwa wani ɗan lokaci.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون kuma Allah ne ya sanya muku inuwowi daga abin da ya halitta ya kuma sanya muku ɗakuna daga duwatsu ya kuma sanya muku riguna da suke kare ku daga zafi da kuma riguna na silke da suke kare ku daga makamai a fagen daga kamar haka Allah yake cika muku ni'imarsa don ku miƙa wuya فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين To idan suka ba da baya to kai isar da aiki a fili ne kawai a kanka.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Suna sane da ni'imar Allah sannan sai su musanta ta yawancinsu kuwa kafirai ne.
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون Kuma ka tuna ranar da za mu tayar da mai shaida daga kowace al'umma, sannan ba za a yi wa waɗanda suka kafirta izini ba, ba kuwa za a karɓi uzirin nasu ba.
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون Idan kuma waɗanda suka kafirta suka ga azaba to ba za a sauƙaƙe musu ba, ba kuma za a saurara musu ba.
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون Idan kuma waɗanda suka yi tarayya da Allah suka ga ababen tarayyarsu sai su ce, Ya Ubangijinmu waɗannan su ne ababen tarayyarmu waɗanda muka zamanto muna bautawa ba kai ba, sai su jefa musu magana cewa ku dai lalle maƙaryata ne.
وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون kuma a wannan ranar suka miƙa wuya ga Allah kuma duk abin da suka zamanto suna ƙirƙira ya ɓace musu الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون waɗanda suka kafirta suka kuma toshe hanyar Allah to mun ƙara musu azaba akan azabar da suka cancance ta saboda ɓarnar da suka zamanto suna yi ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين kuma ka tuna ranar da za mu tayarwa kowace al'umma da mai ba da shaida a kansu daga jinsinsu mu kuma zo da kai annabi muhammadu shaida a kan waɗannan wato al'ummarka kuma mun saukar maka da littafi ne don bayani ga kowanne abu kuma shiriya da rahama da bushara ga musulmi
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون lalle Allah yana umarni da yin adalci da kyautatawa da kuma baiwa makusanta taimako yana kuma hana alfasha da mummunan aiki da zalunci yana gargaɗin ku don kuwa azanto وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ku kuma cika alkawarin Allah idan kuka ɗauki alkawari kada kuma ku warware rantsuwa bayan kun ƙarfafa ta alhali kuma kun sanya Allah shaida a kanku lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون kada kuma ku zamanto kamar mace wadda ta warware kaɗin ta warware bayan ƙarfinsa kuna ɗaukar rantse-rantsen ku yaudara a tsakaninku don ganin kasancewar wata al'umma ta fi wata yawa da ƙarfi Allah dai yana jarabtar ku da shi ne don kuma a ranar alkiyama ya bayyana muku abin da kuka kasance kuna saɓani a game da shi.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون Da kuma Allah ya ga dama da ya sanya ku al'umma ɗaya wato masu addini ɗaya, sai dai kuma yana ɓatar da wanda ya ga dama yana kuma shiryar da wanda ya ga dama. Kuma tabbas za a tambaye ku game da abin da kuka kasance kuna aikatawa.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم kuma kada ku ɗauki rantsarantsanku yaudara a tsakaninku sai ƙafafuwanku su zame bayan tabbatarsu kuma ku ɗanɗani azaba saboda toshe hanyar Allah da kuka yi kuma a lahira kuna da azaba mai girma ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون kada kuma ku sayar da alkawarin Allah da ɗan kuɗi kankani lalle abin da yake wurin Allah shi ya fi muku alheri in kun kasance kun san haka ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون abinda yake wurinku yana ƙarewa abinda kuwa yake wurin Allah wanzashe ne lalle kuwa tabbas za mu sakawa waɗanda suka yi haƙuri ladansu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون wanda ya yi kyaukyawan aiki namiji ko mace alhali shi yana mumini to lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi kuma za mu saka musu ladansu da mafi kayan abun da suka kasance suna aikatawa فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم To idan za ka karanta Alƙur'ani sai ka nemi tsarin Allah daga shaiɗan korarre daga rahamar Allah.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
Lalle shi ba shi da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suke dogara da Ubangijinsu.
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Ikonsa kawai yana kan waɗanda suke jibintarsa da kuma waɗanda suke yin tarayya da shi.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Idan kuma muka musanya wata aya a madadin wata ayar, alhali kuwa Allah ne mafi sanin abin da yake saukarwa sai su ce, Kai dai mai ƙirƙirar ƙarya ne kawai a'a ba haka ba ne, yawancinsu ba su san komai ba ne.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ka ce ruhul kudusi wato mala'ika jibrilu ne yake saukar da shi daga ubangijinka da gaskiya don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani kuma shiriya ne da albishir ga musulmi ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين kuma hakika mun san lalle suna cewa wani mutum ne kawai yake koya masa shi harshen wanda suke karkata zuwa gare shi a jamini wannan kuwa harshe ne na larabci bayyananne إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم lalle waɗanda ba sa yin imani da ayoyin Allah to Allah ba zai shirye su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون waɗanda ba sa yin imani da ayoyin Allah su ne kawai suke ƙirƙirar ƙarya kuma waɗannan su ne maƙaryata.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka tilasta wa alhali kuwa zuciyarsa ta cika da imani amma kuwa wanda ya buɗe wa kafirci ƙirjinsa to waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu kuma suna da azaba mai girma.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
Wannan kuwa saboda su sun fi son rayuwar duniya a kan lahira, kuma lalle Allah baya shiryar da mutane kafirai.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Waɗannan su ne waɗanda Allah ya daɗe zukatansu da jinsu da ganinsu, kuma waɗannan su ne gafalallu.
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Ba shakka lalle su a lahira su ne taɓaɓɓu.
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Sannan lalle Ubangijinka mai gafara ne da jin kai ga waɗanda suka yi hijira bayan an fitine su, sannan suka yi jihadi suka kuma yi haƙuri, lalle Ubangijinka bayansu mai gafara ne mai jin kai.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ranar da kowanne rai zai zo yana kare kansa kuma ana cikawa kowanne rai sakamakon abin da ya aikata kuma su ba za a zalunce su ba وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah kuma ya ba da misali da wata alƙarya wadda ta kasance cikin aminci da kwanciyar hankali. Arzikinta yana zo mata a yalwaci ta kowanne huri, sai ta kafircewa ni'imomin Allah to sai Allah ya ɗanɗana mata masifar yunwa da tsoro saboda abin da suka kasance suna aikatawa.
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Hakika kuma manzo ya zo musu daga cikinsu, sai suka ƙaryata shi to sai azaba ta afka musu alhali suna azzalumai.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون to ku ci halal mai daɗi daga abin da Allah ya arzuta ku da shi kuma ku gode ni'imomin Allah in kun kasance shi kaɗai kuke bautawa إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم abinda kawai ya haramta muku shine mushe da jini mai kwarara da naman alade da kuma abinda aka yanka da sunan wani Allah amma wanda ya matsu ya ci ba yana mai zalunci ko ƙetare iyaka ba to lalle Allah mai gafara ne mai jin ƙai ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kuma saboda abin da harsunanku suke bayyanawa na ƙarya kada ku riƙa cewa wannan halal ne wannan kuma haram ne don ku yi wa Allah ƙarya lalle waɗanda suke ƙirƙira wa Allah ƙarya ba sa rabauta متاع قليل ولهم عذاب أليم wannan jin daɗi ne kankani a duniya kuma suna da azaba mai raɗaɗi وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون kuma mun haramta wa yahudawa abun da muka labarta maka tuntuni ba mu kuma zalunce su ba sai dai kuma kansu suka zalunta ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم sannan lalle Ubangijinka mai gafara ne ga waɗanda suka aikata mummuna a cikin jahilci, sannan suka tuba bayan haka suka kuma gyara, lalle Ubangijinka mai gafara ne mai jin ƙai.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Lalle Ibrahimu ya zama abin koyi ne mai biyayya ga Allah mai kaucewa barna bai kuma zamanto daga masu shirka ba.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Mai godiya ne ga ni'imarsa ya zaɓe shi, ya kuma shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici.
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين Mun kuma ba shi kyaukyawa a duniya, lalle kuma shi a lahira tabbas yana daga cikin salihai.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Sannan muka yi maka wahayi cewa ka bi addinin Ibrahimu mai kaucewa barna, bai kuma zamanto daga masu shirka ba.
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ an farlanta girmama ranar asabar kawai akan waɗanda suka yi saɓani game da ita kuma lalle ubangijinka tabbas zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama game da abin da suka kasance suna saɓani a game da shi ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ka yi kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka cikin hikima da kyaukyawan wa'azi, ka kuma yi jayayya da su ta hanyar da ta fi kyau, lalle Ubangijinka shi ne mafi sanin wanda ya ɓace daga hanyarsa kuma shi ne mafi sanin shiryayyu.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Idan za ku yi uquba to ku yi uquba da kwatankwacin abin da aka yi muku uquba da shi, kuma lalle idan kuka yi haƙuri to tabbas shi ne ya fi alheri ga masu haƙuri.
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
Kuma ka yi haƙuri, ba kuwa za ka iya haƙuri ba sai da taimakon Allah, kada ranka ya ɓaci a kansu kada kuma ka zama cikin ƙunci game da makircin da suke kullawa.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Lalle Allah yana tare da waɗanda suka yi taƙawa da kuma waɗanda suke masu kyautatawa ne.